إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد انتهينا من كتاب الجهاد ورأينا ما هنالك من الأحاديث والنصوص الشرعية بحيث أن كل منصف إذا أراد أن يعرف الإسلام لا يذهب إلى المسلمين إنما يذهب إلى النصوص الشرعية فإن المسلم غير النصوص الشرعية غير لأن المسلم قد يعصي الله قد يفسق قد يغلبه الهوى تغلبه الهوى أما النصوص الشرعية فهي ثابتة كما نزلت من يوم أن نزلت الكتاب والسنة من هناك تعرف ما هو شريعة ما هي شريعة الإسلامية أما إذا ذهبت إلى المسلمين فلن تصل إلى نتيجة مرضية بالنسبة للشريعة للدين الإسلامي مفهوم؟ mun ga duk abin da ya gudana a cikin kitabun jihad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya baya ya faɗa ma mutane to abin da ya shaura shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ya ce wa in tuti'uhu jahdadu wa ma ala rasuli illa al-balagul mubin sa'annan kuma yace me al-aya wa ma atakumur rasulu wa ma nahakum anhu sa'annan yazo ya fadi yace wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna abubuwa guda biyu su ne isma su ne kariya su ne mai dame eh su ne mai dame eh wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim isma وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة وما كان الله معذبهم وهم waɗannan abubuwa guda biyu wallahi in ka rike su duk hayaniyar duniyar nan za ka ga Allah kare ka haka Allah ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim ma'ana samuwar manzon Allah a cikin duniya ma'ana rahma ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin na biyu yawan istighfari to Allah madaukakin sarki bai kaddara cewa manzon Allah zai zauna har zuwa karshen duniya ba sai ya ɗauki abin shi manzon Allah kuma ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di lan lan az-zamakhshariya lit-tabi'in mana lan tadillu ba'di fa qala abadan manzon Allah yake magana fa rasulullahi shine yake magana yasa duk wannan hayaniyar kai rantsuwa da Allah duk wannan hayaniyar in aka lizanci sunnar manzon Allah da yawan istighfari wallahi Allah zai kare ka saboda maganar manzon Allah ya ba wasa bace ba ko to ma kana Allah li yu'adhibahum wa anta fihim wujuduka fihim rahmatun lahum wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfiruna ka lizanci istighfari da sunnar ma'aiki zaka ga mamaki rayuwar duniya saboda yaya za a yi mu iya koyi da manzon Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wama atakum rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu to yaya za a yi mu san wa'annan mu bi sai mun bi sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sira manzon Allah ina za mu same ta cikin hadisai ashe karanta hadisi sai mun ga dama ko wajibi ne ko dole ne zuwa makarantar hadisi sai mun ga dama ko dole ne game da rayuwar mu ta addini ta addini saboda can nan za mu san me manzon Allah ya ce mu yi me ya ce mu guje shi dan za mu samu mu iya mu yi koyi da shi uswatun hasana za mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to sai an karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ake karantawa to abinda muka saba cikin ibn maja da abu dawud da nasa'i karshe sai mu ce wannan hadisi akwai rauni da'ifi ne wannan hadisi da'ifi ne amma da muka zo cikin muwatta tafiya muke ba mu cewa wannan da'ifi ne wannan menene wannan da'ifi ne tare da cewa wayansu hadisan malaman kansu na cewa akwai rauni a ciki amma duk da shi sai sun fassara shi filla filla ɗaya bayan ɗaya me yasa sai suka ce rauni a cikin hadisi ya kasu kashe biyu asbabu raddil hadis ينقسم الحديث إلى مقبول وإلى مردود فالمقبول خمسة أنواع لا كلام عليها الكلام على المردود والمردود ينقسم إلى مردود لسقط وإلى مردود للطعن والمردود لسقط خمسة أنواع هي أخف أنواع الرد ضعف خمسة أنواع الإرسال أو المرسل الانقطاع أو المنقطع الإضال أو المغدل التدليس أو المدلس التعليق أو المعلق irin shi ake gani cikin muwatta ya ce wannan hadisin da'ifi ne saboda akwai irsali ko akwai inkita'i amma buhari ya cire shi mausulan ya fito cikin buhari mausulan ya fito cikin wani kaza an rawaito shi waje kaza an rawaito shi waje kaza to waɗannan raunin waɗannan nau'o'i guda biyar na raunin su suna da sauri da'afun munjabir yanjabir ina mana yanjabir in hadisi ya zo ta hanya mursala ya sake dawa ta wata hanya mursala ma'ana sai wannan ya karfafa da wannan shine aka ce yanjabir ko ta'aliki ko irsali waɗannan anwa'ur radi guda biyar da suke su suna da sassauci ba su da wahala da yawa gyaran su ba shi da wahala mursali menene mursali ya ce wa mursalun minhu sahabiyun saqat wa kul gharibun mara wa rawin faqat shine mursali munqati'i hadisin sanadin da aka ce da mutum biyu ba jere ba wannan tabaka aka ce da daya wannan tabaka aka ce da daya sai a ce mishi munqati mu'dal ya ce wa mu'udalu saƙit min husnani wa ma a ta mudallasan nau'ani menene al-mu'udal al-mu'udal shine sanadin da aka ɗebe mutane guda biyu amma suna jere al'amarin su ya fi wahala da munqati'i an ce da ɗaya wannan tabaka aka tafi aka tafi wancan tabaka aka ce da ɗaya gyara wannan sanadin ba shi da wahala amma suka zo mutum biyu jere aka cire su ya za a yi a gyara wannan sanadi yasa aka ba shi suna mu'udal al-i'dal yuqalu da'un uddalun a ayatul atibba ma'ana mas'alar tana da wahalar gyara sana ka zo mudallas wa ma'ata mudallasan nau'ani al-awwal al-isqatu lish-shaykh wa an yanqula amman fawqahu bi an wa an wa tsari la yashkituhu lakin yasif awsafahu bima bihi la yan'arif sana yace mu'allaq al-iraqi yace cikin alfiya mece ma awwalul isnad minhu yutlaqu walau ila akhirih mu'allaqu waɗannan su ne nau'o'i guda biyar da za ka gansu cikin muwatta za a iya gyara su ba su da wahala ba ne ba makaryaci ba wanda ake tuhuma da ƙarya ba fasiki ba dan bid'a ba jahala thumma na'ruju ila al-mardud li ta'anin al-mardud li ta'anin shine yake da wahalar sha'ani yanqasimu ila ashrati aqsam khamsatun tata'allaqu bil adala وخمسة تتعلق بالضبط فأما الخمسة المتعلقة بالعدالة فهي كذب الراوي تهمته بالكذب فسقه بدعته جهالته wa'annan nau'o'i guda biyar al'amarinsu ya fi komai wahala duk sanadin da aka samu makaryaci a ciki in ya kai miliyan akwai makaryaci a ciki ba zai gyaru ba ba zai taba gyaruwa ba ke sa ka ce sanadin da akwai makaryaci a ciki ana ce da shi maudu'un hadha hadithun maudu'un tai alkazib kenan al-ittihamu bil kadhib ma huwa al-farq bil kadhib wal ittihamu bil kadhib al-kadhib urifa annahu kadhab idha urifa annahu kadhib ma nasara kadhaban وهذا لم يسمع منه كذبا والكذب ولكنه يتهم بالكذب wannan ya taba ya yi ƙarya ƙarara wannan ba a taba jin shi ya ƙarya ba ana amma ana zargin shi hankali babu nutsuwa game da shi hankali baya kwance baya kwanciya game da shi ana tuhuman sa makaryaci ne shi a ce mishi kazzab muttaham bil kazib bambanci shine wancan makaryaci ne wannan ana zargin shi da ƙarya sa'an nan mataki na uku al fisk fasikanci na hudu al bid'a na biyar al jahala wa'annan matsalolin su suna da wahala sa'an nan wanda asbabun rad minhu yarji'u ila dhabt shi ma guda biyar wahamun rawi alwaham mukhalafa wahamun rawi mukhalafatuhu shuzuzuhu su kuma guda biyar to waɗannan guda goma to su ne duk sa'an da aka same shi cikin sanadi sanadin gyara shi zai wahala a shekaranta waɗannan abubuwa in lam yakun farda ainin inna ma yakunu farda kifaya lallai a samu waɗanda suka karanta mustalah al-hadis saboda su karantar da mutane mustalah al-hadis saboda a san hadisan manzo Allah wanne ne za a dauka wanne ne ba za a dauka ba an fahimta wahamun rawi to shikenan in ya rawi ya zama yana da wahami mai yawa yana da mukhalafa yana da shuzuz yana da wannan su kuma guda biyar kowanne aka same shi gyara shi yana da wahala in ka san waɗannan baki ɗaya to shi ne za ka iya zama ka karantar da mutane mustalahul hadis ina mana mustalahul hadis mustalahul hadis ilimi ne ilmun yu'rafu biha ahwalur rawi wal marwi muna son mu karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda muna son mu yi koyi da shi dan Allah ya ce وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يا زامي من سن أبن منزو الله يهي كويتي أي سيتكين سيرا منزو الله يا زائي أسن سيرا منزو الله سيتكين كرن تحديثا منزو الله صلى الله عليه وسلم to tin tin tin tini ana fada muku karanta menene zaman lafiya wa ke fada tun shekara nawa abin da yake faɗa kenan karanta hadisi shine zama lafiya saboda me saboda Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfiruna wa anta fihim dinnan shine ma'ana karanta hadisi shine ma'anar zaman lafiya shine zama lafiya to kuma ai sakacin cikin karanta hadisi ai sakacin cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ayoyin alqur'ani an ai sakaci a cikin su an dauko ɗan sabubuwa an ba su fifiko akan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba akan hadisan manzon Allah ba har akan alqur'ani fitinan da ta tashi rigimar sawi ainihin kalmar da sawi ya fada ce fa innal amala بظاهر القرآن هو عين الكفر ينا ننتكي حقه بي فإن العمل بظاهر القرآن هو عين الكفر كلمة كيران دي فدا أكتي bai dai ba kuma shikenan sai duniya ta tashi ta zauna ina duniya take yanzu ta zauna ta hakura ta zauna an canza wannan abin an goge an ce ba a duk wannan ba abin da yake gaskiya gaskiya ce za zauna saboda tuntuni zai karanta cikin cikin hadisi mala bakar kuma Allah cikin sa zai ce saboda karatun hadisi shine zai kawo zama lafiya abin da yake nufi shine ai Allah ya ce wa ma kana Allah li yu'azzibahum wa anta fihim wa anta fihim din nan Allah kuma ya san bawan sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga dama ya bar shi rayu har zuwa karshen duniya bai zai hadu da wannan wahalhalu duka sai ya dauki kayan shi tafi da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da za shi ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abadan alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di uddu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar to sai mun samu nutsuwa muna karanta hadisan manzon Allah muna sanin siran manzon Allah da tarihinsa sa'annan rayuwarmu za mu ji saukin rayuwa amma in aka dakatar da hadisan manzon Allah ba a karanta su ba a karantar da su aka ɗora wayansu abubuwa shirme a kai wallahi ba za a zauna lafiya ba ba wanda zai samu haske a cikin imanin shi Allah ne da ya halicci bayan sai ce wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta anta fihim tum Allah yaudara mutane zai iya cewa an tafi sannan ya dauki bayan sai tafi da shi ya san ba zai rayu har zuwa karshen duniya ba ya ce wa an tafi to da ya zo ya dauke shi kuma sai ya bar ma mutane mai sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa an tafihim din nan yana nan har yanzu sai dai in kai baka san yadda za ka yi ba yanzu karanta hadisi sai mun ga dama zuwa makarantar hadisi sai kaga dama shi yana da alaka da ainihin asalin rayuwarka ta addini da aqidarka an fahimci wa'annan matsaloli ya za mu yi mu tabbatar da wa'annan abubuwa da muka karanta laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim alaysa kadhalik wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa'annan abubuwa yaya za mu yi mu tabbatar da su sai mun ba hadisan manzon Allah haƙƙinsu sa'an nan imaninmu ya mike rayuwar mu samu zama lafiya duk hayaniyar da ake duniyar nan karka kalli komai mai manzon Allah ya faɗa ka yawaita istighfari ka yi riko da sunnar manzon Allah ka gama da duniyar nan komai ke cikin da wallahi har kai sakaci da wannan abubuwa kai da wahala kenan ko ka samu kuɗin ko ka tara mulki ba a tara mulki ko ana samun mulki ko ba samu ana tara kudin ko ba a tarawa an samu kwanciyar hankali an samu zaman lafiya bukata ta biya har abada ba za ta biya ba an fahimci wayannan matsaloli to in kana so akwai matsala mai sauki manzumatul baikuniya manzuma ne wani littafi ne aka yi mai albarka baiti guda talatin ne in ka haddace su kari tukul mana makwarkwadon ilimin hadisi yana hannunka shi ne almanzuma albaikuniya baiti talatin ne in za ka haddace baiti ɗaya kullum kwana talatin ka gama da shi in za ka haddace baiti biyu kullum kwana goma sha biyar ka gama da shi in za ka haddace baiti biyar kullum kwana shida ka gama da shi in za ka haddace baiti goma kullum kwana uku ka gama da shi kuma ba shi da wahalan hadda Allah ya sa mishi albarka أولها صحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله والحسن المعروف تركا وقدت رجاله لا كالصحيح شهرا وكل ما الرتبة الحسن كسر فهو الضعيف وهو أقسام أقسام كسر يزيد شيء كحدتي تو إن كجي ذاكرة لتفن مصطلح وجن وأن سكسا مصطلح تذاك جداد إلى من حديثي za ka san malaman hadisi ba karamin hidima suka yi ma addinin musulunci ba to sa'annan ku za ka shigo cikin littafan hadisi ka je ka bude buhari kana ana karantar da kai ko kana karantawa ana karantar da kai muslim tirmizi sahih sitta muwatta malik littafan hadisi duk ka ringa yawo a ciki kana karantawa wallahi za ka ga rayuwarka ta canza za ka ga rayuwarka ta samu haske ka samu karfi na imani wanda duk wannan hayaniya ta duniya ba abin da zai girgiza maka ba abin da zai girgiza ka a ciki saboda me ka riga ya ka gama da ita amma in baka yi haka ba kullum yadda ka san mahabbin rihi ka san yadda ka san ganyen bishiya ko in iska ta kaɗo nan sai me in ta kaɗo can sai me to haka za ka yi ta rayuwarka har ran da za ka bar rayuwar baka ci wata riba ba an fahimta فإلى كتاب النذور والأيمان للتافل النذور جمع نذر باكن كينا والأيمان جمع يمين رزوا كينا إنما أنا باكن lillahi alayya Allah in Allah ya sa na ci jarrabawa ko na samu zuwa kaza ko na samu abin da nake so ko na samu macin da nake so na aura ko na samu mijin da nake zan azumi kwana kaza ko zan yanka kaza zan ciyar da kaza ko zan ba da kaza to da zaran Allah ya sa ka samu wannan bukata ta biya wannan bakance da kai alkawari din wajibi ne akan ka sai ka cika shi sai ka yi wannan abu an fahimta to amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innan nazara la yat bakance da kai din nan ba shi zai sa Allah ya maka koya hana ka ba amma istakhraja muhimmin wai marowata ne ba sa iya yin aikin alkhairi shi sun hada da wannan to shi ne sai ya zama da dole ya zama wajibi kenan su fita yuhuna bin nazar wai khafuna yawman kana sharruhu musatira abinda ake cewa bakance kenan al'aiman rantsuwa kuma rantsuwa shine na rantse da Allah ba zan ci kaza ba ko ba zan yi kaza ba ko ba zan bashi kaza ba ko ba zan zazzanta da wani ba to shine hukunce hukuncen da ke karkashin su shine in ka ce na rantse da Allah ba zan shiga gida kaza ba sai ka zo ka shiga ya za ka yi sai me sai ka fara na rantse da Allah ba zan shiga gida kaza ba ba zan zanta da shi ba ba zan ci kaza ba sai kai abubuwa da yawa sai ka zo ka keta ɗaya a ciki ya za ka yi ka fara in ka keta biyu ko uku ko duka sai ka yi mai ka fara ɗaya ko adadinsu eh ya kai shiru azanci baya shiga ciki ko wannan da kun dauke shi da ya ci rasu babu ma ya jibu minan nuzuri fil mashi babin da ya zo na bayanin abin da ya wajaba na bakance za a cika in mutum ya ce zai tafiya قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أن سعد بن أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونباوع الله سعد بن عبادة صحابين shi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace me yace fa qala sai yace inna ummi matat wa alaiha nazr yace ya manzon Allah mahaifiyata ta rasu amma akwai bakance bashi a kanta walam taqdihi bata rama bata biya ba fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam iqdihi anha ka biya mata abinda tace za ta yi din ta mutu bata biya ba din ka je ka biya mata abinci ta ce za ta bayar tufa ne gida ne gona ce menene da menene in ka je ka yi mata yayi akan haka in mahaifiyar mutum ko mahaifinsa ko wani shi ya yi bakance bai cika ba akwai bashi a kansa in ya je biya masa yayi ko bai yi ba yayi ko bai yi ba قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر عن امته أنها حدثته عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء kakarsa ce ta yi makanta na bakance ta ɗora makanta nauyi za ta yi tafiya daga cikin madina har zuwa masallacin kuba za ta yi tafiya daga cikin madina da kafarta har zuwa masallacin kuba wanda suka je hajjaye sun san masallacin kuba ko inda kafa za a je zai minti nawa nawa masallacin ku ba fa me ya sha biyar da kafa akalla shi ta yi awa daya ko minti hamsin to sai ba ta yi ba ko famatat walam taqdihi sai ajali ya riske ta ba ta yi wannan abin ba فأفتى عبد الله بن عباس ابنتها أن تمشي عنها shi Abdullahi dan Abbas ya ce to ke yar ta shege je ki wannan tafiya kin biya mata kenan qala yahya wa sami'tu malikan yaqulu yace naji imamu malik yana fadar cewa la yamshi ahadun an ahadin ba wani ba zai ma wani tafiya ba farko tafiya zuwa masallacin kuba din wajibi ne ba wajibi ba sunna ne sa'an nan abinda aka ce za a yi din nan cewa kai za a bada abinci ko za a bada kudi ko za a yi wani abu ko za a je maka a a tafiya ta ce za ta yi sai aka ce yarta ta je ta yi fata aka ce ba imam malik ya ce ba wani ba zai ma wani tafiya ba shi kenan magana ta kare ba dole ba ne kenan yarta ko jikanta ta biya ta yi wannan tafiyar ba an fahimta abinda imam malik ya faɗa kenan akasin abinda abdullahi dan abbas ya faɗa a nan in aka tattauna aka tantance za ga abinda imam malik ya faɗa din ya fi karfi da abinda abdullahi dan abbas ya faɗa don asalin nazar zuwa masallacin kuma da ya ba wajibi wani da a ce ta ce ta yi bakancen tafiya zuwa makka zuwa ka'aba zuwa umra ko hajji shine ake wannan magana an fahimta قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي حبيبة حبية قال قلت لرجل نفدا وان متم وأنا حديث السن لوكتي إنا ياو ما على الرجل أن يقول علي مشي إلى بيت الله ولم يقول علي نذر نذر مشي me yake ga mutum ya ce alayya mashiyun ila baitin lahi bai ce alayya nazuru mashiyun ila baitin lahi bai kawo sunan bai kawo kalmar nazarin ba me ke kansa faƙala li rajulun sai wani mutum na kusa da musa ya ce hallaka an utiyaka hadha aljaru lijaru isa'in fi yadihi zan baka wannan dan kankanin aljaru shine dan dan kuikui dan kankanin kare dan dabba ba abinda ba shi da wata kima zan baka wannan abin me nake so ka ce wata kulu alayya mashiyun ila baitillahi kai ma ka ce alayya mashiyun ila baitillahi qala fa qultu na'am sai na ce eh ba ni zan faɗa fa qultuhu wa ana yawma idhin hadithu sinni da na karba sai na fada na ce alayya mashhur ila baitullahi alharam lokacin ina karami ban san me yake me yake faruwa ba thumma makastu hatta aqaltu sai na zaura har sai da na girma na hankali fa qila li sai aka ce min inna alayka mashyan yace ai wajibi ne akan ka fa akan kai tafiya zuwa baitullahi alharam fajitu sa'id ibn al-musayyib fasaltu an zalim sai na zo wajen sa'id dan musayyib sai na tambaye shi me ke hukunci ga abin da ya faru faƙala li sai ce alaika mashiyun ya ce dole ka yi wannan tafiya fama shaitu ya ce sai na je na cika dole tun da na ɗaukan makaina lokacin ban san abin da duniya ke ciki ba sai daga baya na san ashe ba jan aiki na ɗauko makaina to amma dole ka cika sai cika قال يحيى قال مالك وهذا الامر عندنا امام مالك يجي haka al'amarin yake a wajenmu za ka ga can zuwa masjid kuma aka ce a wani bai tafiya ma wani amma nan ya ce a bakance a kan shi ya yi makansa wancan kuwa wata ta yi aka kace jikanta ta cika mata yamma malaki ce wani ba zai ma wani tafiya ba wannan kuwa shi ne ya ɗaukan makansa kuma shi zai yi tafiya kada ka ce to can imam malik ya ce a'a nan ya ce eh akwai bambanci ko ba bambanci me bambanci can wani ne za a yi ma wannan kuwa shi da nasa ne na kansa an fahimta babu ma ja a fi man nazara mashiyan ila baitin lahi fa'ajaza babin da ya zo na bayani wanda ya bakance zai tafiya daga madina har zuwa makka ka'aba ya yi hajji ko umra ko daga kano zai tafiya zuwa makka ko ka'aba hajji ko umra sai ya kasa tafiyar takewa ya zai yi قال حدثني يحيى عن مالك عن عروة ابن أزينة الليثي أنه قال خرجت مع جدة لي عليها مشي على إلى بيت الله حتى إذا كنا ببعض الطريق أجزت لا في تلك akwai bashin tafiya zuwa ɗakin Allah a kanta muna tafiya da muka kai tsakiyar hanya sai ta kasa gaza ta gaza tafiyar ba za ta yiwu ba fa arsalat maulan laha yas'alu abdullahi ibn umar sai ta ɗauki wani bawan ta ce kai ka je ka tambayi abdullahi dan umar ga abin da ya faru akwai bashin tafiya a kai na zuwa zuwa ɗakin ka'aba gashi na ci rabi amma na kasa ya zan yi فخرجت معه فسأل عبد الله بن عمر yace sai na fita tare da wanda aka aika yaje tambaya din sai ya tambayi Abdullahi dan Umar fa qala lahu Abdullahi ibn Umar sai Abdullahi dan Umar yace masa murha faltarkab to kace ta hau in za ta iya wal tamshi min haythu ajzat in za ta iya tafiya in za ta iya hawa ta hau amma in ta samu dama za ta yi tafiya inda ta kasa tafiya din sai ta fara tafiya daga wurin don ta cika alkawarinta qala yahya wa sami'tu malikan yaqulu wa nara 'alayha ma'a zalika alhadiya imam malik yace muna ganin duk da cewa ta yi iya kokarinta in ta gama za ta bada hadaya ma'ana al'amarin bai cika yadda ake so ba sai ta bada hadaya a lokacin su suna binciken ibada ne addini su yi koda za su sha wahala yanzu gudun addini a gudun ibadan ake saboda rayuwa ta zama ya halin da take ci an fahimta قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وأبا سلمة بن ابن عبد الرحمن كانا يقولان سعيد بن المسيب da abu salamta bin abdurrahman sun kasance suna ba da fatawar suna cewa misla qawli abdullahi bin umar suna fada iya irin yadda abdullahi dan umar ya fada su duka mana abdullahi dan umar mana sayyid bin musayyib abu salamata bin abdurrahman duk mazhabin su ɗaya kenan a cikin wannan mas'alar qala wa haddathani an malik an yahya bin sa'id annahu qala yahya bin sa'id ce kana alayya mashyun fa asabatni khasiratun farakibtu akwai bashin tafiya a kaina na bakance sai kuibi na akwai kukon kwaso na sai na kamu da rashin lafiya tafiyar ba za ta yiwu ba farakibtu sai na hau abar hawa hatta a taitu makka har na iso makka ma'ana na hau na tafiya kafin mu kai makka ba mu kai ba ko rabin hanya ko kafin rabi ko bayan rabi sai na kamu da rashin lafiya tafiyar ba za ta yiwu ba sai na hau abar hawa fasa'altu atabna bi rabah sai na tambayi sayyidina ata ibn abi rawaha nace ga abin da ya faru wa ghayruhu da wani sa fa qalu sai suka ce alayka hadiyu yace ka je ka yanka hadaya falamma qadimtu almadinata sa'altu ulama'aha da na je da na dawo madina sai na tambayi malaman madina fa amaruni an amshiya marratan ukhra min haythu ajastu fa mashaitu suka ce ai sai ka sake tafiya daga inda ka gaza din nan tun da ka samu lafiya sai ka je wajen sai ka cika sa tafiyar inda ka hau din sai ka yi tafiyar dole yanzu kana ganin abu kamar tatsuniya lokacin su suna iya yi eh don su yanka rakumi ko su yanka saniya ko mutinkiya su bayar saboda Allah ba matsala ce mai wahala da su ba saboda me saboda sun fi ka fahimta sirrin da ke cikin kai hadaya makka ana fahimta sun fi ka fahimta sirrin kai hadaya makka wani sirri ke ciki duk sa'an da ka gayyaci mutane baki a gidanka ya za ka yi musu eh ka karrama su da me a yanka wannan da abinci da abinci da abinci ba haka bane ba to Allah madaukakin sarki ya kira kowa ya zo hajji zo makka makka kuma an sani biwadin ghairi zar'in inda baitikal haram in babu zar babu ruwa to ba abinci kenan kuma gashi Allah ya gayyaci mutane kowa ya zo ya za a yi kenan to shi yasa wannan in za shi umra ya ce yayi tamattu'i ko ya yi kirani ko kuma zai je ba ya aika rakuma ɗari rakuma ashirin rakuma hamsin sai ya rataye a sa alama a jikin wannan rakumin wannan hadaya ce da ka'aba ma'ana ba wanda zai kama wannan rakumin ya kama ya ci ko ya wani abu haramun ne sai an kai hadiyan baligar ka'aba ba ma rakumin ba igiyan da aka yi rataye aka ce haramun ne kar a taba kar a yake saboda me saboda me eh eh eh eh saboda me eh kada wani ce in ta ratayen na tare da shi ya ta yi takalmi ne ko menene yana tafiya kowa ya gani ya sa wannan na kaba ne sai ka zo ka cire ratayin abin ratayin duk wanda ya gani sai ce me to shi kenan ka san baba mai kenan to shi sa shi wannan ya aika rakumi biyar wannan goma manzon Allah ya aika manzon Allah da zai hajjin ban kwana guda nawa ya tafi da shi sai na Ali ya tafi da guda nawa duk aji a kai makka saboda baki ziyafa baki na Allah su samu abin da za su to shi yasa ba sa jin zafin da ya yi wani abu ce ya yanka rakumi ko ya bada sa ko tunkiya ko rago yanzu yanzu bayarwa zai yi saboda me ya san ayana cewa duyufin rahman ina mana duyufin rahman baki baki ne na Allah bakin Allah eh a to ai wurin ta'abiri akwai yadda za a yi a bakin Allah yana daukan mana biyu ba haka bane ba baki da ake nufi da kuma bakin da ake cin abduwa da shi ba haka bane ba eh to eh to shi yasa ciyarwa baya musu wahala fa in ya zama da kai in kai ba ko manyan baki a gida kana so ka karrama su ka ce a kamo wannan a yanka a kawo abinci mai kyau a kawo menene da menene to Allah ya kira kowa a duniya shi yasa da duk wanda za shi haji da me yake zuwa guzuri da lakiri da nakiya da menene abinci da menene da menene duk wahalar da za a yi a tattara da wani hanya kafin aka ya kare to shi yasa waɗanda suke cikin ƙasar suna aika rakunma wannan ya aika rakunma guda kaza wannan saniya wannan timakai wannan menene duk za a je ne ina makka za a yanka hadiyan baligal ka'aba ba za a yanka su ko ina ba sai sun kai wajen za a je a yanka shi yasa har yanzu in mutum je hajji ko menene aka je aka yanka sai je ya bada ne na kaza ne ya dauko nam sai ya je ya dauko naman ya kawo ya je ya sayar ma masu abinci masu menene da menene ya koma ya kawo wani ya samu abin da zai ci baki su samu abinci saboda Allah madaukakin sarki an ambaci wajen rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram inda ba, ba tsiro ba a ciyawa ba abinci ba noma ba gona kuma ba ruwa ruwan kansa da ɗan jinjirinta yana kuka yana neman ruwa ya ta yi sai da ta je har ta yi safa da marwa tana safa ta zo marwa ta koma sai da ta yi so bakwai saboda allah ya tabbatar mata da abin da ta faɗa ɗin nan da Allah ya bata ruwa a safa ko a hanya ko menene da menene abinda ta faɗa din bai tabbata ba za ta samu tabbacin abinda ta faɗa ba me ta faɗa Allah ne ya umurce ka da haka sai ce me sai ta ce me idan la yudayyana Allah Allah ba zai tozartar da mu ba duk sa'an da imanin kai kai wannan wallahi zaka fi kowa jin daɗin rayuwa ko da baka mallaka ko kwandala mace da ɗan jinjirinta uba mai gida ya zo ya ajiye ku to na bar ku lafiya na tafi a ina za ka tafi ba ruwa ba abinci ba komai ga jinjiri Allah ne ya ce ka yi haka ya ce eh Allah ne ya ce in haka ya ce tabbat Allah ba zai tozartar da mu ba ya san da mu ya ce a yi muna haka eh ya za a tarbiyyatar da kai imanin kai kai haka sai a hankali ko ta ce izan layu zayyi an Allah Allah ya san ruwan na nan karkashin kafan yaro jinjirin bai nuna mata ba ta sheka da gudu ta je nan ko ta ga hanya ko akwai ruwa ko akwai alama ta je ta dawo yanzu kaje za ka yi safa da marwa gajiya kake yi ba haka bane ba ita lokacin ga ta mace ce a cikin jeje ba kowa daga ita sai dan jinjirin ta kankani ta je ta dawo ka tambayi duk uwa lokacin da ɗanta ke jin kishin ruwa ba abin da za ta bashi yaya take ji ga tashin hankali ga bacin rai ta sheka ta je ta sheka ta dawo sai da ta gama kai kawunta baki daya ta zo sai daya ta ka kasashe Allah ya fito da ruwa me yasa Allah bai nuna mata wannan batun farko ba ai da ba za ka samu safa da marwa ba gashi ka samu safa da marwa ko ruwan na kasa ruwan na inda suke amma Allah bai nuna mata ba sai da ta tashi ta yi fama ta yi ta yi ta yi sannan Allah ya nuna mata saboda me saboda ta kara samun tabbas cewa wannan imanin da ta yi mai karfi din nan izan layu dayi anallahu ina mana izan Allah ne shi ya ce rabbi inni askantu min zurriyat Allah ce Ibrahim ka dauki dan matanka da dan jinjirinta ka je ka aje su daji ba haka bane ba annabi Ibrahim duk abin da Allah ya faɗa aiwa ta waki shine aka same shi duk abin da Allah ce yana yi ne cikin jin daɗi ba wai don yana yi ne don ya sauke abin da yake wajibi a kan shi ba annabi ibrahim duk abin da allah ce yi yana yi ne cikin jin daɗi kuma yana son ma ya ƙari in ba haka ba aka ce ka gina ka'aba in kai daga kaba ya kai daidan tsawon ka kai ko baka yi ba yayi saboda jin daɗi sai ce kai Isma'ila bari mu hau kan dutse kuma mu ƙara wani ƙarin ce masa aka yayi amma saboda jin daɗin ibada sai yayi Allah ce zai yanka ɗansa ya ce za a je a yanka sai da aka je falamma aslama wa tallahu lil jabini وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام إنا كذلك هكا الله هكا النبي إبراهيم kaje ka yanke ɗanka ya ce shi kenan an gama ji da biyu da annabi ibrahim da ɗan nasa waye fi karfin hali dukkansu sun yi amma fi karfin hali aka ce ka ɗauki matarka ka je ka ajiye ta daji ta da ɗan jinjirinka zai ja da Allah ne? Allah ya ce ka je ka ajiye ta wajen Allah bai san abin da ke wajen bane ba? bai san mace bai san mace bace ba? bai san ɗan kankani ɗa bane ba? to Allah ya ce ka je ka ajiye matanka daji da ba abinci Allah ya san abin da zai musu a wajen ya fi ka ce kai ga wurin da akwai ruwa da abinci da menene da menene in ka je wajen Allah ya ki ba da izinin a ci abincin fa me za ka yi ya kama hanya Allah ne ce zan aje ku aje su to na ajiya na bar ku lafiya ke da jinjirin ya kama hanya kuma da gaskiyar shi daga zuciya gaba ka zuci Allah ne ya ce ka zo ka ajiye mu cikin kasukumin daji ba ruwa ba abinci ka tafi ka bar mu ya ce e ce i haka ne mace ce fa da ɗan jinjirinta sai ta ce mai izan lan yu dayyi an Allahu lan yu dayyi an Allahu ta ce shi kenan har abada Allah ba zai tozartar da mu ba tun da ya ce a kawo mu nan a ajiye ya san abin da ya tanadar mana ba haka bane ba shi shi kenan aka zo aka samu mai ruwan zamzam gashi har yau ana shan zamzam wace ce sababin wane ne sababin zamzam ruwan zamzam isma'ila da mahaifiyarsa an fahimta annabi ibrahim duk abin da aka ce aje a jefa shi na wuta aka kama shi aka je aka jefa shi wuta Allah ya ce ma wuta ɗabi'a ki kuna da konawa yau an hana ki wannan tabi'an ki zama sanyi wa kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahima don kasancewa duk abin da ke aiki yana aiki ne yadda Allah ya ga dama ba yadda ya ga dama ba shi Allah ya ce wuta yau ba tabi'a ki ce ki kuna ba wa kulna ya nar kuni bardan wa salaman ala ibrahima rannan wuta ba ta yi kuna ba sai zama bardan wa salaman ala ibrahima ba haka bane ba aka ce je yanka ɗansa aka ce je aje matarsa da jinjira a daji aka ce je aka jefa shi wuta sai da aka Allah ya jarrabe shi ce wa idhibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna ma ma'ana atammahunna atabiha kamilatan qala inni ja'iluka lin-nasi imama saboda Ibrahim sanyin rai da tausayi da kuma ce wa min zurriyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin alkawar mu baya baya sauka kan azzalimai azzalimai kada ka kuskura ka zama azzalimi wallahi tallahi zalunci rashin hankali ne wallahi tallahi zalunci rashin hankali ne komin kankantar shi saboda da ka san abin da kake ma azzalimi da baka yi ba fa me in ka zalunci mutum me kake son kai mishi kana son ka wahal da shi ne to gata kai mishi a wajen Allah to me kenan kai kana zalunta sa kai masa gata a wajen Allah don Allah ce ina tare da wanda aka zalunta har sai na kwace masa haƙƙinsa to me kenan kai la yanalu ahdiyaz zalimina alkawarin Allah na alkhairi ba zai sauka kan azzalimai ba tun daga Annabi Ibrahim har ana da kasa ka zama azzalimi kuma ka gani ba ka bane ba to annabi ibrahim kenan kada ka taba tsammanin cewa zaka samu daukaka wajen Allah shikenan kana kwanci kana sha lan tablugal majda hatta tal'aqa as-sabira tarumu al-izza thumma tanamu layla yaghussu al-bahra man talaba al lan tabluga almajida ba za ka taba samun wata ɗaukaka ba hatta tal'aka sabira sai ka ɗanɗana mai asabir abu mai ɗaci menene abin da ya fi ɗaci wajen bahaushe mur guna mai da mai me ya abin da ya fi ɗaci wajen bahaushe akwai me? eh? akwai me? قال يحيى وسمعت مالكا أليس كذلك؟ يقول يتي ناجي مالك ينا فدر الأمر فالأمر عندنا في من يقول علي مشي مشي إلى بيت الله أنه إذا عجز ركب ثم عاد فمشى Imam Malik ya ce al'amarin wajen su Madina shine wanda ya ce na yi bakance zuwa ɗakin Allah a kar to in ka ka tafi in ka gaza ko rashin lafiya ko ba za ka iya ba la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha sai ka hau rakiba sun ma'ada famasha sa'an nan in ka samu lafiya ka zo ka cika wannan tafiyar sai ka yi ta min haisu ajaza fa in kana la yastati'ul mashya falyamshi ma kadara alaihi thumma liyarkam in ba zai iya ba gurgurdo wanda zai iya yayi tafiya amma zai iya ba sai ya hau wa alaihi hadiyu badanatin aw bakarati amma zai bada rakumi ko sa aw shatin in lam yajid illa hiya ko akuya in bai samu ba sai akuya ala yahya usira malikun an rajul yaqulu lirajuli ana ahmiluka ila baitillahi lokaci ya cika ko ba haka bane ba tsora minti nawa قال يحيى وسئل مالك عن الرجل an tambayi امام مالك yace mutun ne yace yaqulu lirrajuli mutun ne fada ma dayan dan uwansa ana ahmiluka ila baitillahi ana ahmiluka ila baitillahi ni zan dauke ka zuwa dakin Allah Ka'aba a hamiluka ɗin nan yana ɗaukan ma'ana zan ɗauke ka a wuyata ko a motata ko a ko yaya ko zan a rakumi a kan rakumi na abar hawata faƙala malikun inna wa an yi hamilahu ala rakabatihi shi imam malik ya ce in ya yi niyyar cewa zai ɗauke shi ne akan akan wuyarsa yuridu bi zalikal mashaqqa yana so ya wahal da kanshi kenan wa ta'aba nafsihi falaysa zalika alayhi wannan ba sai ya ɗauka in ya ce zan ɗauke ka kai ka makka yana niyan zai goya shi ko zai ɗauke shi akan wuyan shi ai ba zai taba yiwuwa ba abinda ba zai taba yiwuwa ba ke na ce zai wahala kan shi ne zai ce ba wajibi ba ne cika wannan ba wal yamshi ala rijlaihi wal yuhdi yayi tafi akan kafafunsa sa'an nan ya bada hadaya wa in lam yakun nawa shay'an in bai wata niyya ba falyahjuj wal yarkab ya je aikin hajjinsa a haye wal ya hajjuj bi zalika rajul ma'ahu ya je ya yi aikin hajji tare da wannan mutumin suna tafiya tare zai ba shi da sha zai kula da shi wa zalika annahu qala saboda ai cewa yayi ana ahmiluka ila baitillahi ni zan dauke ka zuwa ɗakin Allah fa in aba an yahuja ma'ahu in wanda aka ce za a ɗauke shi yake ya zo a je da shi tare da shi haji falaisa alaihi shay'un wa qad qada ma alaihi mana ba shi da wani laifi a kansa tunda shi da aka ce za a tafi da shi yaki zuwa ya ce baya so to me laifin ka kuma da a ce ya zo kai ne ka cika alkawarin shine ba shi haukan ka kenan قال يحيى سئل مالك عن الرجل يحلف بنذور مسمات مشيا an tambayi ما مالك mutum ne ya yi rantsuwa da bakance daban-daban da wannan da wannan da wannan kowanne daban yake musammatin ambace shi ya yi rantsuwa da Allah alaihi nazar ba zan shiga gidan nan ba ba zan ci abincin nan ba ba zan kaza mata kaza ba ba zan bata izini ta je masallaci ba ba zan yi kaza kaza kaza ba ai ya ambaci duka ya ambaci abubuwa ne da yawa ko to sai abin da ya faru shine wannan abubuwa guda uku ko hudu ko biyar din sai kasa yin daya a ciki me ke kan shi kafara to sai ya kasa yin duka me ke kan shi kafara ɗaya ko adadin su eh mashiyan ila baitullahi Allah yukallima akahu yace ba zai zanta da dan uwansa ba au abahu bi kaza wa kaza nazran li shay'in la yaqwa alai yayi ba kance abinda ba zai iya ba walau takallafa zalika kullu amin la urifa annahu la yablughu umrahu ko da ya ce zai dora ma kansa wahala ne wannan shekara zai yi wannan wannan ma'ana rayuwarsa za ta kare bai cika wannan abubuwa ba ما جعل على نفسه من ذلك فقيل له هل يجزيه من ذلك نذر واحد أو نذور مسمات سيأكا شيء إمام مالك wannan da ya bakance abubuwa guda uku ko hudu ko biyar ko da yawa din nan sai ya kasa me zai yi fa qala malikun ma a'lamahu yujzi'uhu min zalika illa alwafa'u bima ja'ala ala nafsihi yace abin da nake gani sai ya cika wannan bakancin da yayi فليمشي ما قدر عليه من الزمان وليتقرب إلى الله تعالى بما استطاع من الخير إمام مالك akwai inda aka zo a yi magana wayannan in ya saba ɗaya zai kafara ɗaya in ya saba mu duka ya ce kafara ɗaya zai saboda maganar lokaci ɗaya ya jera magana ne tattattattata yana tafiya kaza da kaza kaza kaza kaza kaza sai ka yi dasa aya to wayannan abubuwa hukuncin kafara ɗaya za a ba su me? اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم